أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafkahu qawli dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwarmu a wannan markazi mai albarka markaz adda'awtu ila Allah wa rasuli wanda yake karce dispensar garin zandar jamhuriyar nijar ƙasa ta yamma da cadi wanda ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a dukkanin mako-mako wanda yau muna ɗaya da watan rabila awon wata na uku a kalandar ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace ko kuma yin muwafaka da 16 da watan September wata na tara shekara ta 2023 miladiya insha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma muna cikin suratul Baqara kuma mun zo aya ta sattin daidai a cikin suratul bakara ba tare da lokaci ba akramakallah tafaddal mashkuran ma'juran أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى yace istaska Musa li qaumi tun lokacin da mutanen annabi Musa suka nema annabi Musa ya shayar da su ma'ana ana cikin ayari an zo daji babu ruwa mutanen annabi Musa da yake sun ga annabin Allah ne sai suka ce annabi Musa a mana wata dubara wanda za mu samu ruwa mu sha Allah ya ce faƙun ladirib bi a sakal haja sai muka ce ji Allah sai muka ce da annabi Musa idirib bi a sakal haja ka buga da wannan sandar taka alhajin dutse yanan tun da Allah ya ce ya buga ya yi ya buga famfajarat sai ko wannan dutse ya kyakkece min husna ta ashara ta ainan sai ga maraimari na ruwa ko ka ce ido na ruwa goma sha biyu wanda kowace al'umma salaman su kashi sha biyu ne kenan kowa zai sha ba tare da wani ya matsu wani ba a nan su suka nema annabi musa ya shahar da su babu ruwa wa izistiska musa likaumi mutanen annabi musa suka nema annabi musa ya shahar da su ya nuna musu inda za su sha ruwa saboda shi annabin allah ba kulla da rib allah ce sai muka ce idrib ka buga ya asaka alhajar da sandakka alhajar dutse ya salam ita wannan sandan ita ce aka taɓa bugun ruwa ya goma dutse yau gashi kuma an bugi dutse ya goma ruwa ina inda aka bugi ruwa ya goma dutse inda Allah subhanahu wataala cikin suratul shuara yace falamma tara aljama'ani قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما إي ربي سيهدين فأوهينا إلى موسى أن اضرب بأساك البحر nan kuma a nadirin bi a sakal hajar can a nadirin bi a sakal bahar da ya ga fanfalaka sai wannan ruwan tekun sai ya ciccire fakana kullu birkin ka daure lazim kowane dutse kowane ciccire ya kai kace katar dutse ne babba sai ga hanya tun daga misir har palestine to nan kuma kullu da ribbi a sakal hajar sai muka ce ka buga da sandanka alhajar dutse da ya buga fanfajarar sai ku dutsen ya kyakkece can kuma da aka bugi ruwan sai ruwan ya ciccibire ya koma kamar dutse nan kuma ya ruwan ya kuma dutsen shi kuma nan ya kyakkece shi ne fanfajarar min rusuna ta asharata Allah ya ce sai dutsen ya kyakkece da ruwa ya ga ido na ruwa goma sha kama a ce famfo na ruwa goma sha shi ne ido na ruwa yayin da kowa ba zai matsu wani ba inda ɗaya aka yi da na ruwa sai ga wajen ɗauka ana rububi har wani ma a je a danne shi ko to sai aka yi goma sha biyu wanda daman wannan ƙungiya goma sha biyu ne kowa ya ɗauka ba tare da wani ya matsi to a nan kunga kuma cikin suratul bakara ko to a cikin al'arab sai can kuma sai aka ce fanbajasar nan fanbajarar can kuma fanbajasar to da fanbajasar da fanfajarar duka fasara su ne al'arab kistan ma ɗaya ce don dai kawai yanzu ya ayayi albakara a maimaita fanfajarar kuma a zo al'arab a maimaita fanfajarar ɗaya ga abin ya ta maimaituwa to mai magana shi ne allah cike ke da yare in ya ga dama in kisa dubu zai baka kowace ya ka da larabcin ta daban kuma da ya ci sai Allah mana ina fata ku can fambajarat min husna ta ashara ta aina nan kuma fambajarat min husna ta ashara ta sai ga ido na ruwa goma sha Allah ya ce kada alima kullu unasin mashrabahu haƙiƙa kowai su mutane sun san inda za su je su sha ruwan kowa zai je wannan gungu su je can su sha ruwansu ba tare da matsi ba wannan in ya sha wannan ya sha haka ne Allah ya ce kulu wa sharabu min rizikin ku ci ku sha arzikin Allah ina fata ku wallahi arzikin Allah ne muke ci muke sha subhanahu wa ta'ala dan ba wanda ya sai baka ya muku ruwa tol daya duk duniya ƙarya ce tol daya wallahi amma shi yadda Allah subhanahu wataala yake ruwa yanzu a ce ma SAN kin ku SANN kin ta ku da ruwa a ce ta ba gona kai na zandar ka dai ruwa ruwan ya ya ta iya kai ko wata unguwa aka ce ta ba wallahi sai ka kuma ta iya ta aro zai ba wai banko ba ina fata wai zo ga na shawa Allah ai rahama Allah kuma wai baka san mona shi ruwa tare da dan adam yayi komi tsada in ka hudu iska oxygen to ruwa ya yi komi amma yanzu don allah ruwa da mai kudi da talaka da talakan talaka zai samu ruwa ya sha ko ba zai samu amma wallahi in kai kwana biyu baka sha ruwa mutuwa zaki shi yasa allah ya ce waje allah minar mayi kulla shayin hayi allah ce muka sanya rayuwa komi ruwa ne wai batu guje wai wani mutum wai saboda wai ya ya dace da tura ya ce wai batu ya ce lo sai labi yau mu na ruwan da batu kafin bature ya zo ya ce lo sai labi allah ya ce waje allah min alwayi alam na khaluqukum min ma'in mahin shine ruwa ne waje allahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna wa ni'mal qadir هل أتى على الإنسان هين من الدار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نطفة أي مدينة نعم ruwan to kuma hannu yadda da ruwa aka halice ka kuma baka iya rayuwa sai da sai da ruwa kuma komi komi ba wai mu dan adam baka dai komi da ruwa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in فمنهم من يمشي على بدني ومنهم من يمشي على رجلي ومنهم من يمشي على أربع سبحانه وتعالى أي الله يعني والله خلق كل دابة من ماء الله شيني هذا تدون أو مموتي أو القصاد هو أنا كنت دبا haddan adam wani lokaci shi ma dabba ne saboda dab dab da yake a ban kasa yana dab dab yana taka ya koma dabba wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin subhanahu Allah ya ce kulu wa sharabu min rizqillah ku ci ku sha daga arzikin Allah sai dai wala ta aso fil ardi mufsidin kan ku tafi cikin ƙasa kuna masu banna ku ci arzikin Allah amma Allah abin da yake so da ku kawai ku bota ku aka halicci muku dabbobi ku yanke ku yi soye ku yi gashi ku dan ku aka halicci ina fata mu da dan ku aka halicci muku dabbobi sun raguna sun tamakai sai suka yi duk da ku kuma dan ku in kun yi amfani da su subhanahu amma sai kaga wayansu sun amfana da su kin amma ba su bauta ba wannan butulci ne ko ba butulci Allah ya ma komi ya ce ka bauta mai shi kadai ka rika gama shi da wani kama Allah kuma ka zalunci Allah shi yasa kafirai azzalimai ne saboda Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun inna shirka la zulmun ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين in ka kiraye wani ba Allah ba kai azzalimi ka zalunci Allah subhanahu to kama Allah adalci ka bauta kadai saboda komai da za a tambaye ka wahalice kaza ta za ka yi Allah wahalice sama Allah wahalice kasa Allah wa yake sauko ruwa daga sama Allah wa yake kaza wa Allah shi kadai to shi kadai za a bauta subhanahu sai Allah ya ce mi modubo wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha min baqliha wa kithaiha wa fumiha رأسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa iz qultum ya Musa na lokacin da kuka ce ya Musa sahabban annabi Musa to haka suke kiran annabi Musa ga tsoga amma gaya amma sahabban annabi Muhammad daga ji sai ya rasulullah ya abul qasim ya nabiyullah sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa iz qultum ya Musa tunda lokacin da kuka ce ya Musa lan nasbira ala da'amin wahid banu Isra'ila suka ce kai Musa mu ba ma iya ba hakuri abinci daya kullun abinci daya wai ka san me abincin nan almannu wa salwa da tsiyan tsaki kawai da zumuwa in suka ci tsiyan tsaki kuma tsiyan tsakin ma a soye suya ba ta wani mutum ba daga sama kawai za a jeyo musu suya da sare i in sun ci suya ɗaya tsaki kuma su sha shi shi ne zumuwa ha'i a koma kwanta hallo da marece ma haka nan kai akwai wanda an sako mai abincin wallahi sai mai sati yana ci sati amma kuma bai hana gobe a sauko kuma an saukon da sahi da marece amma suka ce lan nasibir ala da hami mun mu iya hakuri a musu abinci ina ba ta fahimta ku kai asara da kuma da kuyi magana asara yanzu konsayewa ta samu wajen dubu da ɗari biyar ko da ɗari nawa da nura da ɗari shida masu kullum suna ɗaukar nawa da duk wata suke ɗauka jika sattan sarkantumil na banza Allah saka mana yanzu kuku ne kuka muna sa koya mana musulmi sai suka ce fadu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana ya hudo mana mimma tunbitul ard da abinda ƙasa take fukugowa dan Allah duk abinda ƙasa take fukugowa za a yi aiki ko ba za a yi ba za a yi kanta hannu ko ba yi ba amma wancan ana kanta hannu an yi aiki kawai suna kwanci na su sai suka ce a min matur fitula abinda kasa take bugowa min bakaliha irin na bakal bakal malumai suka ce shine kamar yal kurga da abin da yake hutawa da kasa sai irin sai yal kurga ai ba yal kurga ai sai an sha wahala cikin kasa take su kujiya ai sai an sha wahala duk masu kamsu ko su duk akwai kuma da farko ma yayi an shimka bayan an shimka sai an yi noma bayan noma yi sai an sa taki bayan taki maimai to bayan maimai girbe ya ne sannan kuma a zo a gaggyara a sa a tumu a yi a sa kai a fiyake da su rumbu rumbu yanzu mala ɗari yana nan yau yana ya ce wa kwashe kushen ba a kata gida aiki ce in gona ta yi gona ka kwashe ta maka ka gida aiki daidai a yi rumbu a gona amma in ka ɗarce in kana da wata ilgonarka ga yamna an san ga yamna il ƙaramar gona a ɗan baka a ce je ka noma ita ce ga yamna wanda za ka tara da dubu su amma malam mashirya bala Allah ya ce min bakaliha abinda yake mabubuwa ƙasa irin sai il ƙoruga wa ƙisa'iha da kuma irin masu kwamsu kenan kisa wa'insu kuma suka ce ƙisa'iha irin ni take wannan kubeya ina kubeya dan yare take ganin ta wannan yayi ai sai an cicire wani bi wajen cicire ma ko an zo ana gyara ji sai an cicire ne shine kisai kubeya suka ce irin shi muke so kubeya wa fumiha da fum suka ce irin su fum me fum ita ce tahormuwa ina fata ku tahormuwa wanda duk duniya babu wani abu mai kwari in ka dauka kamar ta ruwa to ruwa yanzu in ka sa ta a cikin wani abu duk wanke da zaka ba abu sai kaki kisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ci itaciya ta ruwa ko albasa kai zo mana masallaci yi mana ba wai dan ta ruwa ko albasa haramci ba amma saboda warin ana nin kuma danya ka san danya ba wai wanda ta dahu ba wadda ta dafi malar in ta shiga cikin nama hanji na'am
yo ai hudu ganni ma take ko ka za ta gida gona irin ta Allah da annabi ai ka san tana da dan kannikin nan da wani to in ta samu tafarnuwa mana a tahe wa kumiha da tafarnuwa suka ce irin wanda muke so wa adasi ha da adas adas wani abu ne mai kaman wake kai waɗansu masu fasarta shi wake shi ne adas irin shi suke su akwai aiki ko babu wa bazali ha da albasa ina fata ko suka ce irin wanda muke su kun san wannan fasara tana da wahala bara a maimaita suka ce fadu lana rabban ka roƙa mana ubangiji kurji lana ya hudu min matun bitul ardi abinda kasa take gogowa min bakaliya irin mabogowa kasa el kurga wa qisaiha da kubaya kubaya wa fumiha da kuma tafarnuwa wa adasiha da waki wani abu ne adas lalle ba wake bane amma yana kama da waki mu ban mu da shi yaro amma yanzu aka je kasashen larabawa irin su bisira da sauransu da akwai shi amma kuma yana kama da waken to mu kawo mu dauka waken wa basaliha da albasa dan Allah wannan duk Aisha wa Allah kuma qala sai Allah yace atastabdiluna allazi huwa adna yanzu kun masanya wanda yake kaskancacce billazi huwa khair da wanda ya alheri wanda ya alheri wancan na farko ko almanu wasalwa ibidu misra Allah ya ce ku sauka ma daga birnin misra ku sauka ku sauka kun ja kun ja ku huta bayan da lakum ma sa'altum kuma ku je duk abin da ka ro- kuka roga shine an ba ku shi za a ba ku sa'ada cikin su waken su guje duk shi za ku guje kuma sai kun shimka bayan kun shimka sai an yi noma bayan an noma sai an mai mai an girbe sai an sha ina fata ku Allah ya ce ku je abin da kuka roƙa shi za a ba ku. ya salam kaga a sassabi da nuna bin lazi wa Allah bin lazi yanzu dan Allah sai ku masanya da abu kaskantacce ku- ku bar mai kyau ku dauki mummuna na'am yanzu sai ku wai ku kama salatin fati na'am ku bar salatin annabi muhammad na'am yanzu suna nan sun tsara hankali nake ce ma wa- lalle wa'annan mutane jahilan jahilan murakkab jahilin murakkab allazi la yadri wa la yadri annahu la yadri da suka tashi sai suka ce wai salatin fati wani wai yana nan abdul fasadi ba abdul fatai ba sunan shi abdul fasadi bawan banna kenan wai da al'udu fata ya ake cewa ce hama da Allah abu fasadi ne bawon banna ya ce ya yarda da salatin annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibrahimiyya ya yarda daga bakin annabi ya hutu amma ya ce salatin fati wallahi ya ce ya fi ibrahimiyya wai ka san wani abu ma a wajen magana sai da ya ci mutuncin ma annabi muhammad sai ya ce ku tsaya ku ji salatin fati sai ya karanto shi ya ce allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fati lima ukulika nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ya ila ban ba so wani sai ya ce to yanzu sai ka kuma salatin ibrahimiyya na annabi muhammad sai allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid sai ce wai wai wannan to kuma ya za a yi ka gama shi da wancan wancan fadin mu alashiya inna lillahi wa inna ilaihi salatin da ya fito daga bakin annabi muhammad yo salatin ibrahimiyya ba ra'ayin annabi muhammad magana wace su wa ma yantiku yo da Allah ya sako inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sahabbai suka zo suka ce mun san yadda zamu ba sa- sallama manzo Allah amma Allah ya ce ma salati mu sani ya annabi shiru can sai ya dago kai sai ya ce qulu ku ce kenan shirin nan da ya miye ake me sai ce kenan magana shi wace inda ra'ayin shi ne da kai tsaye zai ce magana wace ce to yanzu dan Allah duk duniya kai wai ko da wani annabi ya zo da wani salati annabi Muhammad ya zo da shi to na annabi ya hina annabi ba zan can na wani wani shehu ba wai ya shiga Ka'aba a ciki yake hutsari yake kaza yake komi wai ya ce wai an kama da salatin fati wakai inda ma za ku gane salatin fati ba ma salata annabi ba da suka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kaga na farko da ma salati Ibrahim babu ma sai- sayyidina duka wannan kalmar ta sayyidina malamai an yi ittifaki a hujja ce dan annabi an ce mai anta sayyiduna wa ibn sayyidina qala bal as-sayyidu Allahu tabaaraka wa ta'ala ina fata ku shikenan sai suka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ubulika wanda ya bude abinda aka rihe to shi kuma annabi ba ya bude bane abinda yake rihe a abinda yake bude ne shi ne yazo sai ya rihe shi da nassi na Qur'ani ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa kataman nabiyyin annabi ya rihe annabci yace babu wani annabi bayana ashe yanzu shi ta suka yi alfati limamu lika ko wanda ya bude abin da yake rihe annabi shi kuma rihiya ne ba bude abu ne to shi kuma muhammadu bakari sai ya da'awar ya zo da salata annabi kenan shi ne ya bude abin da yake rihe abin da annabi ya rihe shi ne ya zo sai ya bude to don allah wanda ya bude abin da annabi ya rihe kafiri ne ko musulmi ina ba za mu tunda annabi yace babu annabi annabi ba yana kai he ka zo kace an maka wahayi kai ma annabi ne to dan Allah ka tuhumci annabi Muhammad ko ka tuhumci Qur'ani ko ka ka zama kafiri ko baka kafirci ina fata mu yanzu dan Allah salatu ibrahim da kai wai daga kawaidi daga ina muke fara karatun littattafai kawaidi ko kawaidi bai kafa kowane salati aharaji bai kafa kowane salati ishmawi shi daga nan aka fara ka salati wani salati ya kawo ibrahimiya ya ka salatin fati kenan salatin fati addini ne sun san shi salatin fati da ishmawi kenan bai san ba salatin fati amma ya san salatin ibrahimiya ko bai san ba. to shi ke daga ishimawi sai wanda littafi iziya to malam mai iziya ya kasa lati ya kawo amma wanne ya kawo ibrahimiya ya kasa latin fati wallahi bai kata ba bai ma santa ba to shi ke da shi ke daga iziya sai mai risala ta abidai da alkairawani ya kasa latin ibrahimiya ya kasa latin fati Ke- ya san shi addini ne to daga daga risala sai mi askari ba ka da malami a kauye kenan haka suke mai take ba ka da malami a kauye saboda lukokin da suke ciki wala ina fata fata shi ya kasa lati ibrahimiya mai askari amma ya kasa lati ba ya san shi addini ne ba addini ne to shi kenan daga askari sai wanda ta yi lawali da zani muku tattara karshen fikihu bakin tuka-tuka tik ina fata masa bakin tuka-tuka tik to ya kasa latin fati na rantse da allah ya kasa latin ibrahim amma bai kama salatin fati to shi kenan wannan littattafan wanda fikihu ne ko to sai imamul bukhari ya kasa latin fati to ai bai ba sa iya shi ba bai sani ba amma ibrahim yawa amma to musulun abu dauda turmuzi ibn maja nasa'i dailami sun ka duka duk ibrahim ya sun mu da imam malik duk abin da ya sa baka san ba salatin fati saboda ba addini ba daman shi namu ba salatin annabi muhammad salatin ibrahimiyya to shi kuma wani ha salatin fati kai Allah shi tsare mu da fati na rantse da Allah na rantse da Allah da yake busa rumbashi annabi Muhammad ya san salatin ibrahimiya asali ma shi ya koya abubakar ya san salatin ibrahimiya ya yi ta a sallah ina da tabba umar ya san salatin ibrahimiya ya yi ta a sallah usman ya san salatin ibrahimiya ya yi ta a sallah aliyu ya san salatu ibrahim ya yi da sallah amma na rantse da allah da yake busa lungwashi annabi muhammad bai san ba salatin fati kai bai taɓa ba yin sunanta abubakar bai taɓa ba hanyar yi umar bai taɓa ba hanyar ƙari usman ali kai ina ba ku tabbacin shi salatin fati wallahi salatin muhammadu bakari ne wanda ya shiga cikin ka'aba ya ce ya kwana arba'in yana ta roƙon Allah Allah bai wani wayi ya bashi talatin da bai taɓa ba wani dan Allah a nan ma ya ci mutuncin annabi ko bai ci ba a bashi talatin da ba taɓa ba wani kenan ya hinawa inna lillahi kuma yanzu Allah ya ce ya ayi wallazi da amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi kan ku shiga gaban Allah da banzu to wai wai aka zo mai wai yanda ake ma annabi manzo Allah zan zallan wahayi ba jibrilu bai yake zan wayar ka karanta ba manzo Allah yana karanta har ya iya to shi ba haka ba haka bai ya wuce annabci a wajen shi a yana cikin Ka'aba sai wani mala'ika ya zo da wani haske da wata takarda fara annabin da takarda ake zo mai da Qur'ani ko kuma karanta mai ake yi kenan shi yana ya wuce to dan Allah da yace ya shiga Ka'aba yayi kwana 40 zai ji mutane zai ji to ai dai to kenan to sallar farilla ya yake to juma ina fatan fahimta kuma wannan da shekara 300 ne aka yi abu kenan duk wanda suka rayu wajen shekara 900 ko koko da 1000 duk bu su san masalatin annabi kuma akwai wanda ma annabi ya musu albu bu su san masalatin fati akwai wanda annabi ma ya musu albishir da yan aljanna sai yawa ko kuma annabi ya ce fiyayyen karni karni na sun mallazina ya nuna sai masu mun karni na tabi'ai ko sun mallazina ya nuna a wata ruwaya a wata ruwaya bi kawai wada sannan ya tabi'in tabi'in na uku kenan to wannan karin to duk ba su san ba kai ba a yi ma wanda ya ce ya zo da salatin fatima kai duriya duriya duriya duriya shi ma ba ya to kawai mutum yana so ya tsira ya yi salatin ibrahimiyya shi ne salatin annabi muhammad sallallahu alaihi shi annabi ya koya in ka ma daidaita shi kai wai ba ka ce ba wai fati ya hidin ibrahimiyya ka daidaita su ma kai arni kai arni to wanda suka zo da salatin fati daman koren qur'ani yake ce Allah da in sun yi Qur'ani da da yan dari gurin bus su kara sun har da Qur'ani ba su iya ta ba he zikiri la ilaha illallah la kidan ne ina fata mu to wannan Abdul Fasadin kaga yadda aka ma Abdul Jabbar tabbas sai amma ina fata mu tabbata ne ina wani Qur'an yo ai salatin fati wai he suka ce yayi saukan Qur'ani dubu shida dubu shida fa wannan rubutacce ne a cikin jawahir ma'ani ba wai abu ne a rubuce ba mu ne jahato jawahir ma'asi jawahir to nan ina tabbatar ma akwai wani shehu ma da aka bata mai rai shehu tijani ahmadu tijani eh mana wallahi kawai wani ran dan muridin shi aka amsa ran muridin shi muridi ya zo yana kuka cewa amadu tijjani na rantse da allah amshi ran dana ni kuma wallahi san shi nake sai tarbe inda mala'ikan mutuwa yake a amsar rai inda yake kaiwa wajen lahira wajen allah sai tare ran sai ce ba ni bakwalar ba ni bakwalar ta rayuka duka ya ce wallahi allah ne ya sani in ji mala'ikan mutuwa sai ce kamaya ni ne na ce ma kamaya ina ba za mu yi sai ce don Allah ni ma aike ne wallahi sai ya kwace ma ya ce ya kwace bukula duka ya sassago ran da duk wanda ya mutu ba har wanda ya je kabari ran na yadda ya mutu ya ce ka ja ma mun duka ma ba zan can shi ɗaya ma za a san za a mutu duka za a mutu duk wanda ka ɗauki ransa a yau bukula duka an sassago su ba yau ba a mutu in je yana kuka ya je wajen Allah mala'ika mutuwa Allah wallahi abu ne a rubuce na rantsi da Allah da ya dace da ba wai kirkira ba i Allah ya ce ina mi aka yi ya ce wallahi wai wai mu je Ahmad Tijani ne wallahi ya kwace wai dan ana amshi ran muridin shi ya ce kai ka ja daga ya ce ba haka ba shi ba bari na turo maka malam Bashir kaji kai ka ja abba goga abba goga shi ta abba abba kuka damu yana nan a rubu a karanci yake karanta gashi na ana ji suna kabbara suna wallah haka yace Allah ya ce kai ka ja da yace ka bashi ya ka bashi haka ake yanzu ka ja mu yau duk aikin da muka yi yau nan na rufe da Allah da ya halice da abu ne a rubuce ba a rubuce ne ina ba za mu yau a kai da aka kai ni ka tambaye ni abin da na gani ne na ji kuma din na tura mu ina ba za mu shi yau kai kai da Allah ya ce alƙala sai ya ce a tastabdiluna allazi huwa adna min allazi huwa khair yanzu kun masanya wanda yake koma baya bin allazi huwa khair da wanda ya yi alheri ku nemi mafi koma baya ko ku bar wanda ya yi alheri ibi ku misira ko to ku sabka ba daga birnin misira ko ta fa inda lakum ma sa'altum ku je duk abin da ku roƙa an ba ku a sha wahala Allah ya ce wa duribat alayhimuz zillatu sai Allah ya buga musu azilla kaskanci walmaskana da talauci wallahi kafirai duk yadda ka gai suna da wannan arzikin talauci gare su kuma hannun kaskanci gare su na rantsi da Allah kai musulmi kai kai dan gata ne Allah ya ma ni'ima ai ni'imar da Allah ya baka ta musulunci ya gama shi yasa duk abin da zai same ka kafin ya same ka Allah ce daman za mu jarumce ka wai duk abin da zai same ka kuma yanzu in abu ya same ka in kana musulmi daga ai sai ka tuna Allah ya ce duk wanda ya haƙuri yana da ladan haƙuri wannan sai ya saka hankalinka ya kwanta kai duk wanda ya shiga matsala in ba a ne gosan shi ai ƙara suci yake to yanzu kai ƙur'ani da sallah suna susun ka da ka shiga matsala sulaje kai yau ƙwarani ne ne kwantarar suna sulajen ka in ka shiga susi ai shi sa nace mana kasashen turai irin switzerland da sauransu duk suna da gida na sulaje ko na sulaje in ka shiga susi he a je a biya ga wa harkar sulajen ka ana ta Allah kai hakuri yana he na kashe kai na ana ta Allah yace wallahi sai na kashe kai wani akan kaza kawai wani ma tsakanin balo da balo ne wani bogus ce wani akan mace ma kawai a kai mutum a biya mai kudi ko shi ya biya ya ce na zo a rika su laje na wallahi matsala na shiga to mu akwai anan mu da ka karanta qur'ani kuma da mun qur'ani ya ce za mu jarumce ku wala na gudu wannan kun bisheshin min alqawl wai ka san jaraba nan yanda mu ake jaraba jarabta mu to su ma kafiran haka jaraba ba mu kadai ba sai dai mumuni shi yake cin nasara kafiri kuma bai hakuri ya samu wannan nasara ubangiji subhanahu wataala ya ce wa duribat alaihim zillatu aka buga musu kaskanci wal maskana da talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah suka dawo da hushin Allah ga Allah ya hushi da su shi yasa su yahudu suna daga cikin wanda Allah ya hushi hushi da su alam tara ila qaumin ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum sune wanda Allah ya hushi da su قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا سنة غير المغضوب وند الله يوشي يهود وباءوا بغضب من الله suka dawo da hushin Allah zalika bi annahum kanu yaqulu bi ayati Allah saboda sukin suna kafirce ma ayoyin Allah wa ya ƙatulunan nabiyyi na bigayar har suna kashe annaba ba tare da gaskiya ba a tarihi na duniya babu wanda suka kashe annaba da yawa kamar yau su kasan babu wanda aka yi annaba da yawa a cikinsu kamar yahudawa a cikin yahudawa an samu annabi ta yawa to kuma a hallo su yahudawan ba wanda suka yi kashe ya kamar annaba akwai wata eh, kadiya da ta faru a rana guda yahudu sai da suka kashe malami malamai ba sai da suka kashe malami 120 ba a cikin wannan wunin na sahe kan mareci hallo sai da suka kashe hallo 120 240 a rana guda ina fata mu shi yasa duk inda Allah zai ka labarin su galibi sai ya ce suna kashe annabawa kisan annabawa babu wanda suke kashe Allah to anan malamai suka ce wa'ansu ma an ambace su ne da kisan an ce suna kashe annaba dan malamai ne suke kashe ina fata mu fahimta ubangiji subhanahu wataala yace wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq suna kashe annaba ba ta da gaskiya ba zalika bima asaw wannan saboda abinda suka yi sabo ne su yahuda Allah ya tsine musu ya fushi da su wa kanu ya'taduna kuma sun kasance yan ta'adda sai kowa ta'addanci yasa kafiri dan uwanci da yazo ya gane cewa duk duniya sai kowa shari tun kafin itilar ya san yahudu masharranta ne mutun qur'ani ya sauka Allah ya ba mu labari yahudu masharanta babu wanda ya kai su sharri da aka yi gasa ta duniya kam waye kin mulai waye kin musulunci da aka gano sai aka gano bai yahude shine lamba 1 lamba na farko yayi kowa gaba da musulunci daga shi ya mushriki sannan he nasara shine na uku shi nasara Allah ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نسارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون kenan wanda yayi gaba da musulunci duk duniya shine bai yahudi daga bai yahudi sai mushriki daga mushriki sai krista to amma kaga ce krista ai da mu ne a gidan wa na'am krista ba dan uwan mu bane kafiri na'am kafiri ne kaka ce ai ai an ce ai wahadatul adyan da mu da krista ai ai muna dan kusa yo muna kusa ce aka ba mu su yan uwanka ne bayan wanka bane zajin Allah suke na'am ina fata mu na'am wa qalu takaza rahman waladan laqad ji'tum shay'an takadu samawati yatafaddarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takirru al-jibalu anta awli ar-rahman wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakida in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani laqad ahsahum wa addahum wa kulluhum atihim yawm al qiyamati innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar rahmanu wudda fa inna ma yastarnahu bi lisanika litubashshira bihi al muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarni hal tuhissu minhum min adin aw tasma'u lahum rikza ko ka ji labarin na'am ina suke wa'yansu da Allah ya halaka motsin su babaka na'am to wallahi yanzu kuma kaga faransa faransa bulbudin yahudi ne faransa bulbudin a san su wasan 10% duk galibin su yahudi wallahi yahudi shi sa an yi ittifaki a turai a turai a yanzu babu inda ya kai kin musulunci kamar faransa shi yasa galibin yan faransa ho mazajen su da aka yi tufaki cikin ɗarin su 70 dubu zarbi wallahi 70 dubu zarbi si e ma na kuran ma wannan duk ba arman dan François Hollande shi na man dai har ya kare shugabancin arman bai ma yi ba kuma bai nema kuma har yanzu bai inda za ka bi duka silsilar su da tsayin da duk ba zarbi duka haka ake yau yahudu firfishin yahudu coach na
Na'am.
arsenal wa- wannan hassan wangen wajen shekarar shi tamanin amma bai taɓa bayan faransai ne a gasu nan da yawa da yawa yawon muna wamma da wani kafin ga yawan su ne masu da kuma su ne zo suka hudu doka cewa a duk macen da za ta sa hijabi musulman kar ta sa hijabi ba an fata sa hijabi a ƙasar su a ƙayyuto a ƙasar su ba ina fata mu a ƙasar su an fata sa hijabi ai ka san duk wanda ya taba Allah na rantse da Allah bai zuwa ko ko ina sai Allah ya nuna mu. ko kwa yanzu da aka cire mu wannan wuta mu muke da wuta ko su su suna da ta kefi ko ne amma ba wai muna bakin ciki a wai don mu nuna musu cewa in kama mutum makirci ne ya goma ka Allah ne mana wala yi kuma karin sayi bi ali mummunan abu da ka kulla bai koma ma kowa sai kanka yanzu babu wanda a Najeriya ba wanda ake zagi akan wuta kamar shi tunubu ba shi yasa wani ta a a yanke mana to yanzu shi Allah ya yanke mai shi mutum ne ya yanke mana ku to shi kuma ya yanke mai ina ba za mu benin ba ta san gwa ta ce a a- an yanke alaka sai yanzu gas kwata-kwata a benin babu ka san gas yanzu ya saba da shi galibi wata yanzu in babu kai yare ka haifo wallahi ta mata haifo an saba mata da gas. to na rantsi da Allah ba zan can tsada ba babu shi kwata-kwata abdurrahman chani shi ya ce mu ma mun tunda kun sa mana ambargo mu ma ambargo ne kan ya fa ina ba da wallahi abdurrahman chani ka mana mon president republic di niger mun yarda mun amince in dai an kori kafirai wai arkaca wai wai a'a to mu mun yarda a kori horon shi saboda horon shi ko da ma ba ta sata dukiyar mu makiyar musulmi ce. ta cutar da mu a musulunci ko ba ta cutar ba galiban wani abu da aka kawo aka sa a dokan Niger waye ba da ra'ayin aka sa horon shi ce in za a yi wani abu ba horon shi bace take sa to kuma dan mun ce mun yarda a kore da kai naje in a ce dan dukiyar nema ya cancanta mu yi mutum yayi yayi yayi gwagwarmaya ya kare hakkin shi ko dukiyar shi ko bai halitta ba ina fata ku benin babu gas har petrol ma babu babu gas babu petrol Najeriya da ta samu takunkumi abinci a hasa kawo yanzu mu muke cikin yunwa ko su su suka samu takunkumi da hannun su kuma wa samu su a mu ba muna farin ciki bane dan talata sai shiga matsala ƴan uwanmu ne Najeriya ƴan uwanmu abin da yana raba Najeriya da Nijar wa kawai tura ne kafirai ne yomi akwai iyaka wanda wani da ya zo kasuwa nan cikin Nijar wani ya tsaye Najeriya kawai da ya zo wani aka ce an raba shi wani ga gidan shi can ga matan shi wa a can wa wani kawai aka ce shi yanzu dan Najeriya ne shi kuma wanda aka ce dan Nijar ne yomi ya babbacin tun ba kawai da ɗanɗan to yanzu in kaje kwangwalam kwangwalam ba ce iyaka ko mai mushiya dan rigar da dan kwangwalamin kisa shi dan mata mai yake sa in namiji ne macin mace ce hijabin da ya tabbai kwangwalam ta sa ita yan mata mai ta sa in abinci ne abincin da ka ci wake da shinkawa a kwangwalam dan dan kwangwalam ne dan Najeriya to shi ma an ka zo mata mai dan shi ya ci abincin iri daya rigar iri daya wandon iri daya magana iri daya addini iri daya ɗabi'a iri daya komai iri daya rigan ma iri daya kallon iri daya tayyar iri daya zaman iri daya barcin iri daya wa- eh, kasuwa iri daya shagon iri daya sallar iri daya iri daya iri daya kawai bature ne da ke mai jan kunne da idan musta kawai dan ya zo ya ci wata manuwar shi sai ce an raba mu mu ba a raba mu ina ba za ku mu ba a raba mu yan uwanmu amma don mu nuna su wa'ancan manyan shugabannin tsinannin kansu ta koma kowace kai Allah Allah ai adalin sarki kakka mu kakka ma mutum mummunan kaza sai abin ya koma kakka i mai alheri la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi in kana so kai ma alheri ya same ka so amma ku ka so wai ka ce a ku rudar me su to kun dare me dan Allah mu wayoyin yanzu muna da yunwa in ji ban mu da yunwa wallahi mu san ta ba zuwa muna da wuta mu da aka sa da wannan kin aka cire ma mu wallahi wutar ta hima karbo i Allah ta hida tunda ina ina ko ƙarya ce kai Abdurrahman Chani mon general mon commander mon doctor mon mon yayi kuma Allah sai ya baka nasara da ku da mu da su ina fata mugunta saboda mu muna kiyayya da faranshi kawai mu shi ne gaban mu ne Allah ya ce makiyanmu ne kawai mu so su don ku kuna casan kudin ku a can sai ku ce a mu da su ji ɗaya ne a mu ba ɗaya mu ba ku haɗe ba ne su ne idiyansu wa'insu ne suka mai da faranshi ita ce uwarsu ita ce ubansu ita ce uwar uwarsu ita ce kakarsu ita ce kanwa Allahumma tsini ina fata wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqqin zalika bima sawwa kanu yataduna sura minti uku aya ta karshe ba dubu إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ubangiji subhanahu wata'ala yace innal ladzina amanu lalle kaga wanda suka yi imani wallazina hadu da wanda su yahudi ne nazalat hadhihi al-aya wannan ayat ta sabka قال سلمان رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدين نتم بمن زال الله كما ما أبوتا الدين كنت معهم إنا تعرسوا فذكرت من صلاتهم وإبادتهم نيدا إنا تعرر يهود da nasara da sabi'in su uku ne ina tare da su sai na zo nake tambayar manzo Allah wai wane ne akan gaskiya wai shin da yahude ko ba nasare ko ko amanu amma shi yana kan amanu sai zo tambaye mazala wanda ya yi sai annabi ya shiru sai Allah ya sauko wannan ayi salman al-faris ko sai Allah ya sauko wannan ayi Allah ya ce innal ladina amanu wannan ayi kashi uku ce akwai ɗaya nan cikin bakara akwai ɗaya a ma'ida akwai ɗaya a suratul hajj amma duka ka san wani abu ne hikima ta ubangiji kowace abin ɗaya ne amma kowace can ɗaya aka yi mi'ar koma baya a ɗan canza ta kamar yadda ne muka faɗa ɗan nan Allah ya ce innal lazina amanu lalle wanda suka yi imani wal lazina haru da wanda su yahudi ne wal nasara da wanda su nasara ne wasabiina da masu bautar rana su ne sabiina amana billahi kawai duk wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir ya yi imani da ranar lahira wa amila salih ya yi aiki mai kyau falahu ajruhum inda rabbihim yana da ladan su wannan su suke da ladan su wajen ubangiji kenan yi imani ka yi imani da Allah da ranar lahira to yahudu kuma ba su yi ba wannan nasara ba su yi ba wannan kuma ɗaya ka yi imani da annabi muhammad to shi ne imanin to in sun yi wannan walakar buralayhin kenan an bambanta ma kenan ba bai hude ba in bai hude ya yi imani da wannan shi ne ne in ba nasare in sabiyi ko ba kenan wannan ayat tana sisi bane ake ne ba kabila ba ba kaza ba to nan kun ga innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiyi to amma ta ma'ida innal lazina amanu wal lazina hadu wal lazina hadu sai ce wasabiquna innal lazina amanu wal lazina hadu wan nasara wasabiquna a madadin wasabiqina sai aka ce wasabiquna ta cikin suratul ma'ida ina fata mu yanzu amma ta cikin suratul hajj uku ce innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina wal majusa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku inna allaha yuzulu bainahum yawmal qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid to kun ga nan hida akara wal wal- wal majusa wal mushrik ko wallazina ashraku hida akara wallatin nan ba akara dan musan qur'ani caccazawa abinda muka faɗa daidai Allah shi babu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu